الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntada muta'addilin da ke nan birnin da magaran jamhuriyar niger domin ci gaba da karatun karatunmu na littafin al-maqamat lishekil imam ali muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullah a yau muna sha uku ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 12 ga watan 6 shekara ta 2022 kafin darasi na yau muna da faɗakarwa akan wani tuntuɓan harshe da muka yi game da wata kalima a darasinmu na jiya shine daidai gabar da malam ke cewa wa nastakafi bi kaliftitan bi idra'il madi wa igda'il musami maimakon mu ce liftitan sai muka ce liftinan liftinan kuskure ne don haka kenan daidai kin kalmar shine liftitan wanda asalin kalmar kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga faɗarsu iftatana yaftatinu iftitana asalin kenan daga alfitina ne idan aka ce alfitina shine saka azurfa cikin wuta a ziga a rura duk wani datti ya gushe kenan ta fito tan tagaryarta azurfa ce sak shine kenan asalin kalma al-iktibar kenan a saka azurfa cikin wuta a ƙona ta duk wani datti ya gushe a jarraba a ga cewa mai kyau ce ko jabici don haka azurfar da aka ƙona ta aka gane mai kyau ce ko jabici suke kiranta alfatin kamar yadda kuma dutsen gugar kaushi suna kiran shi da suna alfatin to da haka in ka koma cikin alkur'ani akwai shawahid da dama waɗanda suke tabbatar da cewa kalima ta alfitina ta ati bi ma'anar iktibar kama ƙala ta'ala wa fattanna ka fituna kamar yadda kuma yake faɗa wala ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa haka ubangiji ta'ala yake faɗa wato a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulo amanna wahum la yuftanu ga ya can kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna to dan haka kenan kalimar aliftitan sannan kuma akwai kalima ta biyu shine wa azimatan qahiratan hawan nafs wa azimatan ƙahiratan hawan nas idan aka ce azima daidai yake da kalima ta al'azim shine malamai suke cewa aqdul qalbi ala imaba'il amri wato ƙudiri na zuciya akan zartar da wani lamari na kayi ko kuma ka bari kenan dan haka in aka ce al'azima shine karfin zuciya ko kuma ka ce kokari ko kuma ka ce niyya wadda take yankakka wadda babu wani kai kawo a kanta kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa fa'iza azamta fatawakkal alallah fa'iza azamta fatawakkal alallah haka kuma ya faɗa wala ta'azimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajala tare da cewa lafazin azima mufrad ne jam'unsa shine al'aza'im wani lokaci kalma ta azima tana zawa bi ma'ana farida in ka ce al'aza'im kina alfara'id kamar yadda ya zo ya zo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu azaim ai fara'id to wannan shine dai fadakarwar mu kenan game da abin da ya shafi darasin mu na jiya yau insha Allahu ta'ala kenan za mu ci gaba daga gabar da muka tsaya a darasi na jiya قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى وعزى إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار من إشارته حكم وطاعته جن إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع وإن لم يدرك وإن لم يدرك الظالم شأو الضليع فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرد الوهم ويصبر غور العقل وتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جانب رجل وخيل وقل ما سلم مكثار أو أكيل له إثار فلما لم يسئف بالإقالة ولا أعفى من المقالة لبيت دعوته تلبية المضيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفتنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وبرر البيان ودرره ومله الأدب ونوادره إلى ما وشهتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي د... مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن حمام البصري وما قصدت بالإهماض فيه إلا تنشيد قارئيه وتكثير سواد طالبيه ولم أودئه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فضين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الخرجية وما عدا ذلك فخاطري أبو أذره ومؤتبب خلوه ومره هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامه لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بصعودا شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم وأرجو ألا أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن هتفه بظلفه ولجاد إمارنا أنفه بكفه فألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على أني وإن أغمض لي الفطن المتغادي ونبه أني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي جمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع ومن نقد العش ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأن أما النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن الأجماوات والجمادات ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات ثم إذا كانت الأعمال بالنيات بهم إقال العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منهى التهذيب لا الأكاذيب وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أو هدى إلى صراط مستقيم على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي وبالله أعتقد فيما أعتمد وبالله أعتقد فيما أعتمد وأعتصم مما يسم وأسترشد إلى ما يرشد فما المفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المؤين malam Allah ya ji kansa na faɗa wa ba'adu bayan abin da ya gabata na yabo da godiya da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mala yake cewa fa innahu wato lalle lamarin an gane ko da miru sha'an kenan fa innahu lalle lamarin kad jara malam yace tabbas ya gudana a ina ya gudana sai ce bi ba'adhi andiyatil adab wato a shashen mazaunai na fannin adab lafazin andiya jam'i ne na nadin ko kuma nada ko kuma muntada an gane ko wannan duka mufrad ɗinsa ne in ma ka ce nada ko ka ce nadin ko ka ce muntada jam'unsa kenan shine andiya idan aka ce nadin gunda jama'a suke zama domin hirantawa ma'ana tattaunawa shine kenan a hausar mu ta wannan lokaci a nan ake kira fada kenan inda jama'a suke haduwa su zauna su shakata wato a hira a yi walwala to shine can ubangiji ta'ala yake faɗa wa ta'atuna fi nadikumul munkar wa ta'atuna fi nadikumul munkar kuma yana faɗa falyada'u nadiya sanada'u gabaniya to shine anan yace bi ba'dhi andiyatil adab wato a shashen mazaunai na fannin adab allazi wanda rakadat fi hadha al-asri rihu wato iskarsa ta kwanta a wannan zamani kwata-kwata ba a batunsa ma'ana iskar shi ta kwanta labazin rakadat an ciro shi ne daga arrukud arrukud bi ma'ana sukun waznan ko kuma lafzan wa ma'ana rukud bi ma'ana sukun kama kala ta'ala wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in ya sha'a yuskin riha fayadhlalna rawakida ala bahari don haka larabawa suke cewa rakadal ma'u ai sakana wa rakadatir rihu ai sakanat shine yace allazi wanda rakadat fi hadhal asri rihu wanda iskarsa wato ta kwanta a wannan zamani malam yana maganar cewa a lokacin da ake maganar kasuwar adam ba ta ci an gane ko kamar yadda a yanzu ma sai dai a ce mai mana badar shi ne ya ce wakabat masabihuhu kuma fitulinsa wato sun wuce ba sa haskawa ba a nuna su da yatsa wadakar zayyana sama a duniya bi masabiha masabih jam'i ne na misba wa khabat masabihuha masabihu yace fitulinsa wato sun buci ashahid game da wannan kalima ta khabat ga yacin kullama khabat zidnahum sa'ira kuma ga yacin wa bashiril mukhbitina alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum shine ya ce wa khabat masabihuhu fitulinsa wato sun buce zikirul maqamati allati tada'aha badi'uz zaman lafazin zikir anan fa'il ne na jara an gane ko fa'il ne kenan na jara kenan me yake nuni da yace wa ba'adu fa innahu qad jara ay zikirul maqamati allati tada'aha badi'uz zaman shine yace ambatan makama wadda badi'uz zaman Allah ya ji kansa wato ya kaga wa allamatu hamadan babban malami na birnin hamadan idan aka ce allama shine wato mai tsagwaron ilimi mai yawan ilimi shine a hausa ake cewa babban malam kenan wa allamatu hamadan babban malami na birnin hamadan shi wannan birni na hamadan an buɗa shi ne ya dawo ƙarƙashin daula ta musulunci a shekara ta 23 da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin birni ne daga cikin biranen kurasan kuma birni ne wanda yanayinsa sai dai a ce a hankali birni ne wanda yake mai tsananin sanyi a cikin birane waɗanda suke masu tsananin sanyi a wannan yanki to hamazan daban take kamar yadda wani mawaki yake cewa hamadanu mutlifatun nufusi bi bardiha wazzam hariri wa harruha ma'amun galaba shita'u masifaha wa kharifaha faka'anna faka'anna tamuzuha faka'anna tamuzaha kanun yace hamadanu mutlifatun nufusi ya ce ita fa birnin hamazan ya ce mai hallakar da rayuka ne bibar da hada sanyinta wasan hariri wato da sanyinta wanda ake kiran shi da hausa hunturu ko ka ce jaura ya ce wa har ruhama amanu amma gumunta wannan abin amincewa ne gari ne wanda yake ba shi da zafi in ma a lokacin zafi ne yanayin shi madaidaici ne ba zafi sai ya ce galaba shita'u masifaha wa kharifaha ya ce ɗari ya rinjayi raninta wato da damunarta mafi yawa kenan rani da damuna a cikin sanyi suke shigewa a wannan yanki sai ce faka annata muzaha wani wata ne ake kiran shi ta muz daga cikin watannin turanci utu ne ko wane ne a eh ta muz wata ruwa ne ko to shine ut shine ta muz kanun shi kuma akwai alkanunul awwal akwai alkanunul sali ina ji wannan juan shine ina ji kanun to shine yace fa ka anna ta muzaha kanun to shine sai yace wato shine yace allazi btada'aha badi'uz zaman allati btada'aha badi'uz zaman makamar da badi'uz zaman wato ya kage ta wa allamatu hamadan babban malami na birnin hamadan akwai kabila hamdan ita kenan biddal ne tana daga cikin kabila wadda take yamaniya wanda aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa kamar yadda aliyu allah ya kara masa yadda da aka rawaito shine yake cewa walau kuntu bawwaban ala babi jannati la qultu li hamdan udkhulu bi salami inda yace ni nake gadin aljanna yace to da kabila ta hamdan ni zan ce ku shiga da aminci bismillah kabila ce yamaniya wanda aliyu allah ya kara masa yadda ya ji daɗin zama da su to shine sai yake cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya yi masa rahama wa'aza ya danganta nash'ataha kaga ita wannan makama shi badi'us zaman kenan ila abil fathil iskandari zuwa wani da ake masa kinaya da abul fathi al iskandari mutumin birnin iskandar wa ila isa bin hishamin riwayataha kuma ya danganta riwayata wato zuwa ga isa ɗan hisham ya ce wakila kuma majhul kowanne daga cikinsu da shi abul fatihil iskandari da shi isa bin hisham majhuli ne layi uraf kwata-kwata ba a san shi ba kowanne daga cikinsu wa nakira kuma nakira ce za ta ta'arraf wanda har abada ba ta zama ma'arifa an gane ko sabani ga sauran nakira tana iya zamantowa ma'arifa amma wannan nakira ce wadda har abada ba ta zama ma'arifa shine ya ce wa nakiratun nakira ce la ta ta'arraf wadda ba ta zama ma'arifa har abada tunda ba a san su ba kawai kagar sunayen su ne aka yi sai ya ce fa ashara man isharatu hukum sai ya yi nuni mutumin da nuninsa hukunci ne wane ne shi ne anushirwan ibn khalid babban bafadi na khalifa a wannan lokaci kai a wata riwaya ca suka yi ma shi sarkin basra wato shi ne ya ba shi umarnin cewa ya wallafa wannan littafi na makama shi wannan a wannan abu muhammad alkasim alhariri shi ne ya ce fa a share mani isharatu hukumun mutumin da nuninsa hukunci ne sai ya yi nuni wa ɗa'atuhu gulmun kuma yi masa ɗa'a riba ce an gane ko wa ɗa'atuhu yi masa biyayya akan abin da ya nema gulmun wato riba ce lafazin gulmun da ganima duɗe ne sai ce ila an unshi a makamatin kenan ya mun nunin cewa na ƙaga wato makamomi a tulufi hatilwar badi na biya game da ƙaga ita makamar irin biya ta badi zaman yadda ke nan badi zaman ya yi makamar su nima in yi ƙoƙari in yi tawa kawai ya mun nuna cewa ala dole kawai yi zai an gane ko kenan kaga menene shi ne ce fa ashara man isharatuhu hukumun wanda nuninsa hukunci ne sai ya yi nuni wa da'atuhu gunmun yi masa da'a riba ne ya yi nuni ila an kunshi a makamatin akan cewa in kaga makamomi atulu fi hatil wal badi na biya a wajen kaga ta irin biya wato ta badi zaman lafazin atulu an ciro shi ne daga attilawa idan aka ce attilawa shine alittiba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa allabina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati shi kanshi mai karanta alkur'ani ba a kiraye shi ba da suna talib illa li annahu yutbi'u kulla kalimatin uktaha domin yana biya ma kowace kalma yan uwarta wadda take bayanta to dan haka shine anan yace atulu nabiya fiha nabibiya fiha a wajen kaga makamar tilwal badidi irin biya ta badi'uz zaman malam yace wa illam yudrik wa illam yudrik adh wato koda gurgun jaki bai riski ba sha'awar bali wato fage na ingarma ko kuma ka ce wa illam yudrik adh koda gurgun doki wato bai riski sha'awar bali wato fage na ingarman doki idan aka ce azzali min azzal ne azzal shine wato gurgunci azzali kenan gurgu wanda yake dingisawa abbali an ciro shi ne daga abbala'a abbala'a bi ma'ana alquwa shine yace in dai ka ga makamar hakanan kawai ya ce tilas in yi malam yace to zan yi wa illam yudriki adh ko da gurgun doki bai riski sha'awar bali wato fage na ingarman doki fazakar tuhu malam ya ce amma duk da haka sai fa na tunatar da shi bima kila game da abin da aka faɗa fi mana allafa baina kalimatai ne game da mutumin da ya haɗa tsakanin kalimomi guda biyu mutumin da ya haɗa tsakanin kalimomi guda biyu wa nazama baitan da mutumin da ya tsara baiti ɗaya tak na waka au baitai ne ko kuma baituka biyu menene aka faɗa kamar yadda abu amr ibn al'ala yake cewa al'insanu fi fushatin min aqalihi wa fi salamatin min afwahin nas ma lam yasna'a kitaban aw yaqul shi'ra yace mutum yana cikin yalwa ta hankalinsa da kubuta game da cece ku ce ta mutane matukar bai wallafa littafi ko kuma bai zo da wani baiti ɗaya ta wanda yake na waka haka wani malami daga cikin magabata shine al'attabi yake cewa man sana a kitaban duk wanda ya wallafa littafi faqad istashrafa lil madhi wa dhanni to ya fito fili ya bujuro da kansa wato ga yabo da fallasa ko kuma mu ce da kushewa sai ya ce fa'in a hasana in ya kyautata a wajen rubuta littafin littafin ya yi kamar yadda ake bukata to faƙadis ta hadafa lil hasadi wal giba to ya bujiro kansa ga hasada kuma da yi da mutane wal giba da cin namansa ya bujiro da kansa kenan ga wani sai ce amma wa ina asa'a in ko ya muna nafa a wajen littafin bahasin bai yi kyau ba faƙar ta'arrada lishatin fi kulli lisani ya bujiro da kansa game da zagi wato da kowane harshe zaka yi ana zaginsa haka wani malami yake cewa man sannafa duk wanda ya wallafa littafi faƙar ja'ala aqlahu ala tabaqin tabbas tamkar ya ɗauko hankalinsa ya ɗora akan akushi ko mu ce akan faranti ko akan tire yuriduhu ala nasi ya bujuro ma mutane ga ya kuci to shine anan malam yace fa zakartuhu sai na tunatar da shi shi wannan shugaba da ya nemi cewa in kaga makama na tunatar da shi bi ma kila game da abin da aka faɗa fi man allafa game da mutumin da ya hada baina kalimataini tsakanin kalmomi guda biyu lafazin allafa ga yacin huwa allazi ayyadaka بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم duk da cewa wannan minar wato ta'alif ne shine lallashi to shine anan sai ya ce wa nazama baitan mutumin da ya tsara baiti ɗaya na waka au baitai ne ko baituka biyu malam ya ce wastaqaltu sai na nemi zuwaɓewa min hazal makani wato daga wannan matsayi allazi fihi harul faham wanda fahimtar mai fahimta wato ke imauta lafazin wastaqaltu min al-iqala ne zamu iske iqala nan kusa idan aka ce al-iqala shine al-izalatu war-rafu wal-fasxu wanda in ka koma babi na hukunce-hukuncen saye da sayarwa kenan kitabul buyu za ka samu babi na musamman wanda aka yi masa tarjama da al'iƙada idan aka ce al'iƙada wato shine neman buɗe ciniki kai ne misali ka sayar ma wani babur ɗinka bayan kun kashe ciniki kun rabu sai kai nadama kaga cewa dai a yanzu ka fi buƙatar wannan babur ɗin sama da kuɗin da aka baka to anan shari'a ta baka dama ba laifi ba ne ka je kai masa yan murya ka lallashe shi wani da Allah a yi haƙuri wannan ciniki a buɗa shi a tada shi karɓi kuɗin ka ba ni ba burkina ko kuma mutumin da ya sayi kayanka bayan an kashe ciniki kun rabu sai wata bukata ta bujuro masa ya ga cewa fa yanzu fa ya fi bukatar kuɗi sama da wannan kaya da ya saya to shi ma yana iya dawowa ya nemi alfarma wannan ciniki a tada shi ka karɓi kayanka ka dawo masa da kudinsa tare da cewa akwai hadisi a cikin asunan na abi dawud da kuma sunan na ibnu maja haka a cikin asunan na al'imam bai haƙi duk da cewa hadisi ne ba'ifi bai inganta ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rawaito cewa ya faɗa man aqala musliman aqala Allahu asratahu duk wanda ya rangwamta ma ɗan uwansa musulmi wani ciniki ya aka tada cinikin to Allah zai rangwamta masa kuskurensa tubatubansa duk wani tuntube da ya kuskure Allah zai wannan kinsa aljaza'u min jinsil amal hal jaza'u lil ihsani illa lil ihsan to shine yace wastaqaltu sai na nemi zuwabewa kenan ka ce zuwabewa ko kuma ka ce rangwame min hadal makami game da wannan matsayi allazi wanda fihi ya harul fahamu fahimtar mai fahimta ke ɗimauta a cikinsa labazin ya haru min alhaira ne haira wato ɗimuwa kalla zista hawatu shayafinu fil ardi hairan sai ya ce wa ya wahamu wanda kuma kuskure yake rigaye a cikinsa wa ya furul wahamu kuskure wato yake rigaye a cikinsa la jarama anna lahum nara wa annahum mufraduna a wata qira'a mufriduna kamar yadda yazo kuma a cikin hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ana faradukum alal haw idan aka ce farad wanda yake gabatar mutane kafin a iso wuri tuntuni ya shirya komai shine ya ce wa ya furul wahmu wato kuskure yake rigaye a cikinsa wa yusbaru gaurul aqali kuma matsayin da ake jarraba zurfin hankalin mutum lafazin wa yusbaru an ciro shi ne daga asabru in aka ce asabru shine al-iktibar jarrabawa don haka akwai wani karfi da suke kiran shi al-misbar wato ana amfani da shi ne a likitanci na jiya idan likita yana so ya gwada zurfin rauni ya san iya maganin da zai cusa sai ya so ka karka ko kuma bayan an yi ma mutum rauni da gangan kuma bai yafe ba raunin ya warke ana son za a yi kisas wani ruha kisa sai a sanya wannan karfe a ga iya zurfin raunin in aka hudu sai a auna shi ma a yi masa kwatancin yadda yi to shi ne ake kiran shi wato misbar shi ne ya ce wa yusbaru ake jarraba gaurul akali zurfin hankalin wato mutum lafazin gaur shi ne abu mai zurfi kafewar abu kasan ruwa yana kafewa yana ƙara zurfi yana ƙara ƙasa shi ne wani ta ala yake faɗa kul a ra'aitum in asbaha ma'ukum gauran sai ya ce wata bayyanu kimatul mar'i lafazin wata bayyanu ai ta tabayyan shi ne ya ce wata bayyanu kimatul mar'i fil fadli wato kima ta mutum da darajarsa da matsayinsa take fitowa fili filfabli a wajen daraja a gane matsayinsa an gane ko a gane matsayinsa sai a irin wannan matsayi fa na wallafa littafi ake gane matsayin mutum malam ya ce wa yuqarru sahibuhu ila an yakuna ka habibi layli akan fakar da ma'abucinsa ya zamanto kamar mai itacen dare kasan shi mai iccen dare komai ma ya yi mowa yake icce wanda yake na kwarai da icce wanda yake lalatacce iccen tunhariya kowanne ma ya yi mowa yake wannan misali ne ko mu ce karin magana ne suke yi ga wanda baya tantancewa game da al'amari mutumin da ba zai tsaya yi nazari ya tankaɗe ya rauraye ya zaƙo na kwarai wanda shi komai kawai ya yi mowa yake shine suke kira haɗi bulaile sai a ce fulanun ka haɗi bilaili mai itacen dare kenan har iccen tumfafiya ya yi muwa yake tare da cewa wasu sun tafi akan ma'anar shi wannan karin magana shi mai itacen dare baya sani a wannan itace da yake muciji ya sare shi ko kunama ta halbe shi duk da cewa amma wannan ma'ana ta farko ita ce mafi rinjaye rashin tantancewa game da mai kyau akan wanda yake mara kyau shine ya ce wa yubarru akan fakar da sahibuhu ma'abucinsa ga shan famanin kurra gaira bagin wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim sai ya ce ila an yakuna da zai zamanto ka haɗi bilayin kamar mai itacen dare wa mar'atuhu hammalatal hatab sai ya ce au jalibi rajlin wa khaylin kowa kuma ya zamanto kamar wanda yake shanye da 'yan kafa da 'yan dawakai yaya za a yi tafiya ta yi daidai da waɗanda suke kafa da waɗanda suke kan dawakai sai dai in 'yan kafar gudu za su ringa yi kuma gajiya za su an gane ko au jalibi rajilin lafazin rajilin jam'i ne na rajil in aka ce rajil ɗan kafa kenan wa kailin da yan dawakai ga ya can wasu tafziz manista ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi kailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shine yace au jalibi rajulin ko kuma wanda ke janye da yan kafa wa kailin da yan dawakai kenan mufrad din sarajin ka masa jam'i rajim ko kuma ka ce rijal wa abin finnasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya tina min kulli fajjin amin sai ya ce wa qallama salima miksaru kaɗan ne wato mutum mai surutu yake kubuta duk wanda surutu sana'ar shi ce to ƙalla ne ya kubuta yanzu kaji an tada hayaniya a wuri kuma ya sha duka shi ne ce wa ƙalla ma salima miksaru kaɗan ne mai yawan surutu wato yake kubuta au ukila lahu isaru au anan bi ma'ana illa an ai sai dai a rangwamta masa tuntubansa kawai a kau da kai dai a kyale amma in biya shi za a yi to ba yadda za a yi a tashi lafiya shine ya ce au ukila lahu isaru sai dai wato a rangwamta masa tuntubansa sai ya ce falamma lam yusuf bil iqala lokacin da shi wannan shugaba wato bai taimaka mun ba bil iqala wato game da zuwa bewa an gane ko lafazin yusuf an ciro shi ne daga al-is'af as'afa yus'ifu is'afan ai sa'adahu ya taimaka masa don haka motar ɗaukan marar lafiya ne ake kiranta da suna is'af shine suke cewa sa'aftuhu musa'afatan ma'ana na taimaka masa na cika masa burinsa ma'ana abin da yake so shine yace falan malam yusuf lokacin da bai taimaka mu bil iqalati game da rangwamta mu ko ka ce game da zowabe mu cewa da Allah shi kenan ba komai tunda na nuna ba zan iya ba babu wata matsala to bai mun haka ba shine yace falan malam yusuf lokacin da bai taimaka mun ba bil iqalati game da zowabewa ko ka ce game da rangwamta mu wala a'afa min al maqala bai dena ba game da fada ta cewa kawai dole sai na yi lafazin a'afa masdar insa shine ifa wanda asalin kalma ta ifa shine wato at-tark barin abu kenan ya yawaita kamar yadda a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake zana mana hisalu da fitra me yake cewa wa ifa'ul lihiya da barin gemu kenan ya cika an gane ko a bar gemu ya cika shine yace wala a'afa wato bi bar yake cewa wala a'afa min al maqala wato bi dina fada ta cewa in wallafa wannan littafi shine can Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratu tauba afallahu an lima azinta lahu ai tarakaka Allah ubangiji ta'ala ya barka ma'ana game da wannan kuskure ya yafi maka shine yace labbaitu da'awatahu wato sai na karba gayyatarsa tarbiyatar mudidi irin karbawa ta mai biya ta mai biyayya labbaitu sai na amsa da'awata hu gayyatarsa tarbiyatar mudi'i wato amsawa ta wanda yake mai matukar biyayya wa bazantu fi mudawa'atihi na bada juhudan mustaqi kokari na mai iko fi mudawa'atihi game da miƙa masa wuya ma'ana da yi masa da'a lafazin aljuhud shine wato ka ba da iya kokarinka wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskaruna minhum sakhira Allahu minhum shine yace wa bazantu sai na bada juhdan mustaqi kokarin nan na mai iko fi mudawa atihi game da yi masa biyayya nace ba komai zan yi malam yace wa an sha'atu sai na fari kenan fa'il ko mu ce maf'ul na an sha'atu za mu iske shi nan gaba hamsi na makamatan kenan wannan jumla ce itiradiya wa an sha'atu sai na fari makama hamsin alama u'anihi a bisa abin da nake gogayya da shi an gane ko alama u'anihi a bisa abin da nake gogaggeniya da shi lafazin ƙwa'anihi an ciro shi ne daga al'ana al'ana bi ma'ana at-ta'ab wal mashaqqa kamar yadda wani mawaki yake faɗa a kasir anaka fa inna rizqa munqasim yati ilayka walau fi jabhati al-asali ga yacan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anitum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يديكم في كثير من الأمر la'anitun gaba ɗayan waɗannan kalmomi an ciro su ne daga al'ana idan aka ce al'ana shine almashaqqa wa ta'ab shine gogigginiya kenan alama u'ani a bisa abinda nake gogigginiya da shi nake wahala min ƙarihatin wato game da ɗabi'a ko karce ƙariha wato shine hankali jami'atin wanda yake sandararre an gane ko min ƙarihatin wato game da hankali jami'atin wanda yake sandararre wanda baya haskawa wa fiɗinatin wato da kaifin hankali shine mutumin da yake da kaifin hankali gaugawar fahimta ake kiran shi fadin kamar yadda ce yake cewa fadinun idza ma sima khasfan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahar lam yaharbi shine yace wa fidinati wato da kaifin hankali hamidatin wanda yake bucacce ga ya can fama zalat tilka da awahun hatta ja'alnahum hasidan hamidin sai yace wa rawiyatin wato da tunani nazibatin wanda yake kafaffe labazin naziba an ciro shi ne daga annubu annubu shine wato kafewar abu warawiyatin da tunani nazibatin wanda yake kafaffe sai ya ce wa humumin da bakan ciki nasibatin masu wahaltarwa wa humumin da bacin rai ko ka ce da bakan ciki nasibatin waɗanda suke masu wahaltarwa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makamasatun fi sabilillah la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukrajin amilatun nasiba fa idza faragta fansab dukkan shi kenan minan nasab ne an nasab bi ma'ana almashakka wa ta'ab wa humumin da bakan ciki nasibatin waɗanda suke masu wahaltarwa shine yace 50 maqamatan kenan wannan maf'ul ne na wa ansha'atu ai wa ansha'atu 50 maqamatan malam yace sai na faru maqama 50 ta hatawi wadda ta tattaru ta haɗu ala jiddil ƙauli a bisa gaskiyar faɗa wa hazirihi da warginsa labazin ta hata wiminan lihitiwa ne a lihitiwa shine ka taro abu ka haɗa shi abu ɗaya kamar yadda ce yake cewa alal arshi stawa wa alal mulki hitawa wa lahul asma'ul husna was sifatul ula a cikin muqaddima ta risala ihtawa kenan komai ya tattaru ya haɗe ku ɗaya a ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce ta hatawi wadda ta tattaru ta haɗu ala jiddil ƙauli a bisa gaskiyar faɗa an gane ko ko mata alimi bi jiddin la bi jaddin kullu mashi kuma haka ya faɗa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annikahu wa talaqu war raj'a a wata riwaya wal itik shine yace ta hatawi ala jiddil qawli wadda ta hadu a bisa gaskiyar fada wa hazrihi da warginsa wa ma huwa bil hazl wa ma huwa bil hazl a cikin suratul tariq sai yace wa raqiqil lafzi wato da tattausan lafazi wa jazrihi wato da kakkauransa an gane ko waraƙiƙin lafzi wato da tattausar wato lafazi ma'ana lafazi wanda yake maras kauri kenan raƙiƙ wanda yake marar kauri shine yace waraƙiƙin lafzi wato da tattausar lafazi wa jazlihi da wanda yake kakkaurarsa wa guraril bayani wato da zababan bayani lafazin gurar jam'i ne na gurra idan aka ce gurra alkiyaru min kulli shay zababbe daga cikin dukkan wani abu shine ai a can in ka koma cikin babu diyat mi ake badawa diya ta jani shine gurratu abd zababban bawa wanda ba shi da wata illa don haka doki mai farin goshi da farin kafafuwa ake kiran shi gurran muhajjal kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu shine yace wa gurril bayani wato da zafafan bayani wa durarhi da gwalagwalansa lafazin durar jam'i ne na durra gwal kenan duk da cewa gwal ma dai turanci ne me za mu kiraye shi a turancin faransa kenan shine diamond shine ya ce wa durarihi da gwalagwalansa wa mudahil adabi wato da daddaɗan zance na fannin adab wa nawadirhi da bakinsa lafazin nawadir jam'i ne na nadir abu wanda yake baƙo ɗan kaɗan wanda ba a cika samun shi a kullum an gane ko shine ake cewa nadir kenan wanda kaɗan ne ake samun shi in ma an same shi bakon abu ne shine yace wa nawadirhi wato da bakinsa ila ma washahatu habihi min al-ayat izuwa abinda na kawatar da ita da shi wato na ayoyin alkur'ani za ka ga ya kawatar da wannan littafi da ayoyi na alkur'ani lafazin washahatuha an ciro shi ne daga alwisha alwisha wani nau'i ne na kayan ado da mata suke yi wata ɗamara ce fata ce takan biyo tsakanin kafaɗu haka sannan kuma nan sai a yi kamar sancira ɗaura kuma a jikin fatar akan ɗinka kayan ado tsakiyoyi da waɗanda suke kaya masu kyalkyali shine ake kira alwisha shine ya ce ilama wa shahatuha zuwa abinda na ƙawatar da ita bihi da shi min al'ayat wato na ayoyin alkur'ani wa mahasinil kinayat wato da kyawawan kinayoyi idan aka ce kinaya shine a ambata abu ba da lafazinsa ba domin girmamawa ko domin wulakantawa waras sa'atuhu wato na ɗanfara masa na ɗanfara fiha a cikinta min al'amsali da arabiya wato game da karin magana na larabci amsali jami ne na masal masal karin magana shine yace waras sa'atuhu wato na ɗan farashi fiha a cikinta min al'amsali arabiya game da karin magana wato na larabci za ka ga karin magana sun wuce a lissafa ai mun wuce da ɗaya a nan ka haɗi bilailin au jalibi rashidin wa kaidin tun a cikin wato mukaddima sai ya ce walla ba'ifil adabiyya wato da tafsasan kalmomi waɗanda suke na fannin adab an gane ko zance na adab wanda yake tattausa wanda za ka fahimta kai tsaye kuma ka ji daɗin wannan zancen shine ya ce wallafa ifil adabiyya wato da tafsasan zance na fannin adab wal ahajin nahawiyya wato da zaurance wato na na ilimin nahawu wal ahajin nahawiyya za mu iske makama ce mai zaman kanta lafazin ahaji wato shine ake jam'i ne na uhujiya uhujiya shine ake kira zaurance an gane ko kamar misali ambata abu ba da lafazinsa ba ko kuma irin kamar misali arwa shine an gane ko arwa ana kiranta wato zaurance uhujiya kamar a tambaye ka wane me yake hannuna in har ka faɗa kana da kaza shine yace wala ahajin nahawiyya wato da arwace-arwace na ilimin nahau sai ya ce walfatawar lugawiyya wato da fatawoyi waɗanda suke na luga ita ma fatawa ɗari ce makama ce ta musamman wadda za mu iske ƙwarai akwai matukar al'ajabi game da wannan makamar shi ne ya ce walfatawar lugawiyya wato da fatawoyi waɗanda suke na luga warrasa ilil mubtakara ya ce da wasiƙoƙi waɗanda suke abin kaga ma'ana wanda ba su gaya ba wani bai yi su ba ni ne na kage waɗannan rasayi warrasa ilil mubtakara wato da wasiƙoƙi in aka ce letar turancin faransa ne kenan a hausa ana kira wasiƙa shine ya ce warrasa ilil mubtakara wato da wasiƙoƙi waɗanda suke almubtakara waɗanda suke ababen ƙaga an gane ko sai ya ce wal hudabil muhabbara da hudubobi waɗanda suke almuhabbara ababen ƙawatarwa idan aka ce habbara shai a tahadiran ai zayyana ya ƙawatar da shi wanda asali an ciro shi ne daga nau'in wani zane da ake sakawa a birnin yaman wanda ake kiran shi hibara hibara an gane ko shine alhibar shine yawa yace wal qutabi wal qutabil muhabbara da kudubobi waɗanda suke ababen kawatarwa wal mawa'izil mubkiya wato da wa'azuzzuka waɗanda suke masu sanya kuka tun nan kusa za mu iske makama ta musamman wanda wa'azi ne da ya yi a makabarta mutane suka yi ta rusa kuka wal mawa'izul mukiya wato da wa'azi wanda yake mai san da wa'azuka waɗanda suke masu sanya kuka wal abahikil mulhiya da ababen dariya masu shagaltarwa lafazin abahik jami ne na ubuhuka ubuhuka kayan dariya kenan shine yace wal abahikil mulhiya wato da ababen dariya waɗanda suke masu shagaltarwa mimma amlaitu shami'ahu ala lisani abi zaidin saruji game da abin da na yi shibtar gaba ɗayansa wato akan harshen abu zaid saruji lafazin amlaitu min al-imlani fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila mimma game da abin da amlaitu jami'ahu na yi shibtar gaba ɗayansa ala lisani abi zaidin saruji akan harshen abu zaid na birnin saruja wa asnadtu riwayatahu na danganta riwayarsa ila la harith bin hammam albasari zuwa ga harith dan hammam albasari mutumin basra malam yace wa ma qasadtu bil ihmadi fihi ban yi nihi game da canza makiyaya a cikin wannan littafi ana cikin wani abun sai a biranen ya ce a ban yi nihi ba illatin shi da ƙari'i sai don sanya karshe shi da nishaɗi da walwala ga mai karanta littafin kada ya kusa lafazin ihmab asali sun ciro shi ne daga alham abu wanda yake mai yani domin dabba idan aka saka ta makiyaya inda ke akwai ciyawa mai zaƙi ta ci ta ci to sai a maida ta kuma inda ke akwai ciyawa mai yami wanda wannan yami shine zai narkar da wannan sukari wanda ta sha don haka kenan ci gaba da cin ciyawa za ta yi ta ci mai zaki inda a ce mai zakin za ta ci gaba da ci kosawa za ta yi kuma illa zai mata amma in ta ci wancan mai yamin kuma ci za ta yi da yawa sai ya narkar da wannan zaki to shine ake kira da al-ihmar ma'ana al-intiqalu min shay'in ila shay'in ma'ana ban yi nihi ba bil ihmadi game da canza makiyaya fihi a cikin wannan littafi illa shi da ƙarfi sai domin sanya karshashi da jin daɗi da walwala ga mai karanta littafin wata kafira sawadi ɗalibi da yawaita jama'ar da ke nemansa ma'ana jama'ar da za su ringa neman wannan littafi domin su karanta wato su yawaita malam ya ce walan udi uhu bambara masa ba min al'ashari game da wake-wake al'ajinabiya waɗanda suke ba nawa ba illa bai ta ne fadzaini malam ya ce sai bai cika biyu kawai an gane ku walan udi uhu ma'ana ban aje masa ba min al'ida ne walan udi'u kenan bambara ma wannan littafi bana aje masa min al-ash'ari game da waƙe-waƙe al-ajnabiyya waɗanda suke manisanta daga ni ma'ana wanda ba nawa ba illa baitaini sai baituka biyu fazzaini waɗanda suke makaɗaita assastu alaihima wanda a kansu ne na bugunta buniyatal makamatul hulwaniya ginin makama ta birnin hulwani ita ce makama ta biyu kamar yadda za mu iske insha Allah asastu na gugunta lafazin asastu wato minal asas ne shine a turancin faransa ake cewa fondation fondation a hausa ana kiran shi gugu gugu abba mana assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufi na harin fanhada bihi fi nar jahannam shine yace assastu na gugunta alaihima a kansu su baitukan kenan buniyatal maqamatil hulwaniya ginin makama ta birnin hulwan wa akharaini da wasu baituka biyu na daban su ma dai ba nawa bane tawamai ne waɗanda suke tawaye an gane kowa akarai ne da wasu baituka biyu tau'amai ne waɗanda suke tawaye ban mantu huma wanda na hada su da khawatimal maqamatil karjiya wato karshen makama ta birnin karash karshen makama ta birnin karash malam ya ce wa ma a zalika duk abin da ba wannan ba na wake-wake a cikin wannan littafi idan kuka gani malam ya ce fahadiri ya ce tunanina ne wanda allah ya mu baiwa ce wadda allah ya mu fahadiri tunanina ne abu uzurhi shine ya farar da shi suna cewa fulana yake suna cewa fulanatun fulana fulanun abu uzurha ma'ana shine farkon wanda ya aure ta ya same ta abu duba an gane ko abu uzurhi shi yasa ai ake kiran budurwa azra abu uzurhi shine ma'ana farkon wanda ya zo da shi kenan wani bai riga ni ba fakadiri ya ce tunani na ne abu uzurhi shine farkon wanda ya zo da shi wa mu'tabiru huluhi wa murhi kuma shine ke karyo mai zaƙinsa da mai ɗacinsa in ka karanta baiti ka ji daɗinsa to tunani na ne ya karyo shi in ma dacinsa ka ji bai maka daɗi ba didde na wani shine yace wa muqtabibu wato shine mai karyo hulwihi mai zaƙinsa wa murrihi wato da mai ɗacinsa haza ma'atirafi malam yace amma fa wannan abin da nake faɗa ba dan ina nuna wani isa da jiji da kai da alfahari malam ya ce ma'atirafi tare da furicina ina tabbatarwa bi annal badi'a lalle shi badi'u zaman rahimahullahu Allah ya ji kansa sabbabu gayati wato shine mai matukar rigaye na kai gaya shine mai yawan rigaye na kai matuka ma'ana duk wani fage idan aka sa aka zuba dawakai su yi sukuwa to shine na farko shine lamba wani shi ne ce sabbaku gaya ce shi ne mai yawan rigayi na kai gaya na kai matuka wa sahibu ayati kuma ma'abucin ayoyi ne ayoyi na alkur'ani ko kuma wa sahibu ayati ma'abucin alamomi ne waɗanda suke nuna al'ajabi game da lamarinsa da girman baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda suna faɗa baiwar da Allah ya ma shi badi'u zaman kai tsaye waƙar da bai taɓa ji ba za a rera waƙa sama da baiti hamsin amma take yanki aji na farko ya haddace ta zai kawo ta daidai da harafi ɗaya ba zai ratsa kuma littafin da bai taɓa sani ba bai taɓa gani ba za a karanta masa safaha hudu zuwa biyar kai tsaye zai dawo da ita kuma za a zo a ce masa kaza ake bukata ka yi insha ka zo da wata kasida ko ka zo da wani abu daga ƙarshe zai fara yi sama to shine anan malam yake jinjinawa gare shi yace bi annal badi'a yace domin shi badi'uz zaman wanda ya gabata kenan allamatu hamazan yace rahimahullahu Allah ya ji kansa sabbabu gaya ce shine mai yawan rigaye na kai matuka duk fagen da aka zuba wato masu suku wato shine na farko wa sahibu ayatin kuma ma'abucin ayoyi ne wa annal mutasaddiya ba'dahu lalle duk wani mai bujurowa bayansa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa annal mutasaddiya lalle duk wani mai bujurowa ba'dahu bayansa li insha'i maqama domin kaga wata makama malam ya ce walau utiya balaga ta gudama ko da an ba shi balaga iya zance irin na gudama malami ne daga cikin malamai waɗanda suke magabata wanda su ma Allah shi ma Allah ya masa baiwa akan abin da ya shafi wannan fanni ya ce walau utiya ko da an ba shi balaga ta gudama sanin balaga na malam gudama la ya ga tarifu ba zai kamfaci komai illa min fudalatihi sai dai daga sauransa in aka ce fubala shine sauran sha kenan abinda wani ya sha ya riga shine yace la yagtarifu ba zai kamfata ba illa min fudalatihi sai daga sauransa ga yacin illa man iktarafa gurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum wala yasri zalikal masra malam yace kuma ba zai tafi wannan matafiya illa bi dalalatihi sai da jagorancinsa kai kaɗan an gane ko ka tafi wannan matafiya ta kaga makama dole sai da jagorancin shi bali zaman sai yace walillahi darul qabil bubbugar ilimi na mai faɗa na ga Allah ko ka ce tsiyayar nuno na mai faɗa na ga Allah me ake ni da nuno wato shine ilimi kenan bubbugar ilimi na mai faɗa ya tabbata ga Allah sai ya ce falau kabla mabkaha bakaitu sababatan bi suda shafaitu nafsa kabla tanadduni yace falau da a ce kabla mabkaha kafin kukanta lafazin almabuka ismul mawdi ne amma anan ma'anar shi albuka falau qabla mabkaha da a ce gabanin kukanta kafin ta yi kuka ba kai tunai kuka sababatan dan bege bi su'uda a can su'uda yace shafaitun nafsa da na warkar da zuciyata qabla tanadduni kafin yin nadama inda a ce kafin ta yi kuka na yi kuka to da na warkar da zuciyata kafin nadama kafin ta yi nadama sai ce walakin sanide bakat kabli ya ce bakat kabli sanide ta yi kuka ne tun gabanina bukaha kukanta fahayyaje ne buka sai ya motsa mun kuka fakultu sai na ce alfablu daraja da matsayi lilmutaqaddimi tana gama gabaci duk wanda ya gabace ka akan abu to yana da daraja doriya akan ka sai ya ce wa arju ina kauna ina fata Allah a kuna fi hadhal hadari ya ce kar na kasance a cikin wannan surutu allazi aurattuhu wanda na gangaro da shi walmauri da wannan mashaya allati tawarratuhu wadda na gangara cikinta wannan wata wabi ne maliki kaskanta kai ne yake ya ce wa arju ina kauna ina fata allah a kuna karna kasance fi hadhal hadari a cikin wannan surutu allazi auratuhu wanda na gangaro da shi walmaurid da mashaya allazi tawarratuhu wadda na gangara cikinsa ya ce karna zamanto kalbahisi an hatfihi bi zulfihi wato karna zamanto kamar mai bincike wato game da mutuwarsa bi zulfihi da kowatansa an gane ko kalbahisi kar in zamanto mai bincike an hatfihi game da hallakarsa bi zulfihi wato da kofatansa wanda wannan wani misali ne karin magana ne suke sa sai su ce fulanin kalbahisi an hatfihi bi zulfi wata akuya ce masu ita suna famar siyanka suka nemi wuka suka nemi wuka suka rasa ashe ita wukar tana nan bunna a garken ta kawai tonawa da take kawai sai ta kwantalo wuka sai ta kwantalo wuka sai suke misali sai suke cewa ba hasad an hatfiha bi zulfiha ba hasad an hatfiha bi zulfiha ta tunu karyan kanta a hausa akuya ta tunu karyan kanta to wannan misali ne suke sawa kenan ga dukkan mutumin da yake janyo ma kansa abinda zai iya zame masa matsala a rayuwa ya hallakar da shi shine ya ce kalbahisi ina kauna ina fata karɗin zamanto a game da wannan surutu da na gangaro da shi da wannan mashaya wadda na gangara cikin da karna zamanto kalbahisi kamar mai bincike an hatifihi game da hallakarsa biyu zulfihi wato da kofatansa wal jadi'i karɗin zamanto kamar mai yanki marina amfihi zozan hancinsa idan aka ce marin shine fata wadda take kasancewa tsakanin kofar hanci guda biyu nan kenan shine yace wal jadi marina anfihi bi kafi yace da me kamar karin zamanto kamar mutumin da ke yanke zozan hancinsa bi kafihi da tafinsa wanda wannan kuma za mu iske wani mutum ne wanda ake kiran shi kasira wanda ɗan uwansa ne aka kashe to sai yake son ya shafansa to sai ya rikida kamar sa yadda za a gane ya sanya takobi ya yanke hancin shi ya banda kama ya je ya ɗauki lokaci mai tsawo yana kiwon wannan wanda ya kashe masa ɗan uwa har ya samu damar da ya gama da shi to shi ne ya ce karin zama kaga shi kasir ya zo ya sha bansa to amma mene ne amfani gare shi bayan ya yanke ma kansa hanci shi ne ya ce fa'al haka yarskar da kansa bila aksarina a amala da waɗanda su ne mafi tabewa ga ayyuka allazina dalla sa'yuhum wanda aikinsu ya ɓaci fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya wahum ya hasabuna alhali su suna zato cewa annahum yusinuna sun'a cewa su suna kyautatawa ga aiki mutanen da suke yin wahala a rayuwarsu ta duniya wai su zatansu za su samu lada a gobe kiyama shine yace fa alhaka mutumin da ya riskar da kansa bil aksarina game da mafi tabewa a amalan ga ayyuka allazina sune waɗanda balla sa'ayuhum aikin su ya baci fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya wa hum yahsabuna alhali su suna zato annahum yusinuna suna cewa su suna kyautatawa ne ga aiki sai ya ce ala anni a bisa cewa ni wa in a gama baliyar alfaɗin mutagabi duk da cewa alfaɗin mutum wanda yake mai kaifin hankali almutagabi wanda yake mai nuna wauta ta da gangan lafazin almutagabi min algabawa ne an gane ku mutumin da yake wautar da kanshi alhali shi ko ba wawa bane ba yana so ya fahimci wani abu an gane ko akwai su a cikin jama'a mutumin da zai mai da kan shi wawa alhali ko ba wawa ba ne so yake ya fahimci duka yanayin shi ne ya ce ala anni a bisa cewa ni wa ina a gama baliyar alfaɗinu ko da a ce alfaɗinu mutum wanda yake mai kaifin hankali almutagabi mai nuna wauta ta da gangan wa nabaha anniyar muhibbul muhabi masoyi almuhabi mai yi min kyauta wa nabaha wato yayyayyafi anni gare ni almuhabi min alhiba'i ne alhiba ita ce kyauta shi ne ce almuhabi mai yi min kyauta wa nabaha anni ya mun yayyafi ya ce la a kadu ya ce ban kusa ba ban kusanta ba akhlusu da zan kubuta min gumri wato game da bani jahilin wanda yake jahili idan aka ce al-gumr shine bani kenan wanda bai iya abu ba la akadu yace ban kusanta ba akdusu da zan kubuta min gumri wato game da bani jahilin wanda yake jahili auzi gimri ko wanda yake ma'abucin kiyayya mutajahilin wanda yake mai kallafa ma kansa jahilci idan ka ce al'umr wato shine rashin iya abu bami kenan al'umr bami al'gimr maki al'gamr kuma ruwa wanda yake tauki mai yawa sai ya ce ya ba aminni da hazal wadi ko kuma ya ba uminni da hazal wadi wanda zai sarayar da daraja ta saboda wannan littafi da na azab ya ba umarni wanda zai ringa kushe ni yana sarayar da daraja ta lihazar wabi wato ga wannan littafi da na aza wayo na didu kuma ya ringa kururutawa labazin yunaddid an ciro shi ne daga attandid attandid kururuta abu mutum ya ringa yaya tashi ya kambama shi wayo na didu ya ringa kururutawa yana kambamawa bi annahu cewa wai wannan littafin da na yi na makama min manahi shari'a yana daga abin da shari'a ta hana ai shari'a ta hana ya za a yi zoye wannan littafi malam ya ce to ku tsaya ku saurara gwaman na kadar ashiya ya ce duk wanda ya yi shinjina abubuwa bi ainihin ma'akuli da ido wanda yake na hankalta ido wanda yake na hankali gani wanda yake na lura wa man na kadar ashiya duk wanda ya jinjina abubuwa bi ainihin ma'akuli da ido wanda yake na hankalta wa ana aman nazara ya kyautata dibi fi mabanil usuli game da ginin tushen wannan littafi an gane ko fi mabanil usuli game da tushen duk wani abu da ake ginawa ya ce nazama hazihil makamati shi wanda ya yi wannan littafi ya tsara waɗannan makamomi ne fi silki da ifadati a cikin ziri na fa'idantar da jama'a idan aka ce silk shine zare wanda ake shirya tsakiya a cikin shi shine ya ce nazama ya tsara hazihil makamat waɗannan makamomi fi silki da ifadat cikin ziri na fa'idantar da jama'a wasalakaha kuma ya shigar da ita maslakal mawdu'at mashiga ta littattafai al-mawdu'at bi ma'ana al-kutub mashiga ta littattafai yadda kenan ake kawo duka littattafai domin a karanta a fa'idanci abin da yake cikin to ita ma wannan makama tana daga ciki yace anila ajmawat gabarin masu baubauci lafazin ajmawat jam'i ne na ajma ajma dabba kenan abin da ba a fahimtar sautinsa dabba in ta yi kuka ba a sanin me take faɗa an gane ku shi ne ya ce anila a jamawat gabarin masu baubauci su ne dabobi wal jamadat wato da sandararru abin da ba shi da rai in aka ce aljamadat jam'i ne na jamad in aka ce jamad ma laysa bi hayyin wala munfasilin an shi ba mai rai ba kuma ba daga jikin mai rai ba ya fita kamar yadda idan ka ɗauka wasu littattafan an yi su ne akan harshen ajimawat da gobe kamar irin su kalila wa dinna kalila wa dinna da sauransu wanda kuma waɗannan duka suna da asali kamar a cikin suna da asali a cikin sunna dabobi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su kudirar yin magana suka yi magana aka fahimci me suke faɗa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da wani yana kora saniya ya lauta mata kaya hadisin yana cikin sahihul bukhari wannan saniya ta waiwayo ta ce masa ni fa ba a halicce ni ba dan a lauta mun kaya an halicce ni ne kawai saboda ayi noma da ni Allah ya ba ta ikon magana kuma haka a ƙarshen duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la taqumu sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fa yaqtuluhum حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم تعال هذا عدو الله ورائي فاقتله فاقتله فيك cewa إلا الغرقد فإنها من شجرة اليهود to dan haka akwai littattafai da dama waɗanda aka wallafa su akan harshen dabbobi shine ake kira kamar tatsuniya kamar yadda suke wata hikaya wato zaki da kura da dila suka fita farauta lokacin da suka je farauta sai suka farauto jakin jeji da barewa da zumu an dawo an zauna to su za a yi kasahi a lokacin nan sarkin dawa zaki sai ya ce ma kura irabu kura sai ta ce to ranka ya daɗe wannan da ya jaki babba na mai gida ne na sarki ne ta ce wannan barewa kuma tawace wannan zomo shi kuma na dila ne a lokacin nan zaki ya sa hannu ya mangare ta sai ta faɗi basai sai aka ce ma dila kai raba sai ya ce wannan jaki ya ce gada ne ma'ana abincin rana ne na mai gida wannan barewa ita kuma abincin dare zai yi da ita shi kuma wannan zomo abin da yake tsakanin wannan shine zai dan tauna mai gidan zai tauna kenan jakin da rana zai yi abincin rana da shi barewa ita kuma abincin dare shi kuma zomon kenan abin da ke tsakanin haka sai zaki ya ce masa wai hak ma aka baka mana allamaka hadar kaba ya ce kai canka wa ya koya maka irin wannan hukunci sai ya ce ra'asu haɗa zai ya ce kan wannan kuka ya ga an mangare ta ya ga abin da ya biyo ba to irin wannan hikaya ce suke ba kuma haka kamar yadda al'imamu sha'abi yake ba da labarin wani ya horauto wata tsuntsuwa wadda ake kiranta da suna amariya sai take ce masa haba bawan allah mahorauci me za ka yi da ni menene na ci a jikina sai ya ce yanka ki zan yi inci sai ta ce masa wallahi ma ushbi'u min ju'in ta ce ni fa ba na iya kosar da kai game da yunwar da kake ji amma abin da ya fiye maka alkhairi da ka yanka ni ka ci zan sanar da kai wato wasu kalmomi guda uku ko wasu taloli guda uku amma ta farko lokacin da zan faɗa maka ina hannunka a rike ta biyu kwa ka sake ni in na hau kan wannan itaciya zan faɗa maka ta uku kuma in yana kan wancan dutse sai ya ce mata hati kawo kalmomin na ki kawo halayen ɗabi'un guda uku faɗa mu farko sai ta ce masa karka yi bakin ciki ka ɓata rai akan abin da ya kuce maka duk abin da ya wuce karka ɓata rai fa kalla sabilaha bari duk abin da ya riga ya wuce ka rabu da shi ka manta da shi ka wuce da wuri sai ya sake ta ta koma kan itaciya lokacin da ta koma sai take ce masa la tusaddiqan nabi ma la yakunu annahu sayakunu kar ka sake ka gasgata abin da bai kasance ba cewa zai kasance duk abin da bai yi ba to kar ka gasgata cewa zai yi to sannan sai maida ta kuma kan dutse lokacin da ta hau kan dutse sai ta ce masa ya shakiyu ya shakiyu ya kai tababbe matsiyaci ta ce lauza ba ta ni inda kayanka ni a karashta min huwa isa da tiburra ta yi ya ce ta ce gwal kwai wanda yake na gwal guda biyu za ka hudu daga cikin kururu na ta ce kullu wahidatin kowane gwal ɗaya ishiru na miskalin dinari ashirin za ka sai da shi kowane ɗaya me za a yi fa'abdar rajulu ala shafatai da lakufa sai ya kama ya ringa ciza yatsa ya ringa ciza yatsa sannan sai ya ce mata hatis salisa an gane ku kenan ta wannan yawa sai yake ce mata hatis salisa sai ya ce kawo ta uku sai ta ce masa a to ai ka manta cewa biyun da na gaya maka na farko na farko na ce maka karka yi bakin ciki da damuwa game da duk abin da ya kubce maka ka manta da shi na biyu ko na gaya maka cewa wato duk abin da bai kasance ba to karka gasgata cewa zai yiwu an gane ko sai dai in ta hanya ɗaya ɗaya ce ta hanyar wahayi ta hanyar wahayi misali wannan fa'ida duk abin da bai yiwu ba a yanzu in aka baka labarin cewa nan gaba zai yi in dai ta hanyar wahayi ne to wannan dole mu gaskata amma in ba ta hanyar wahayi bane ba to karka wannan to wannan duka kamar misali irin hikayati ne waɗanda aka wallafa littattafai a kansu shine sai ya ce walam yusma ba a jiyar ba biman na ba san uhu game da mutumin da jinsa ya dakushe an tilkar hikayat game da waɗannan hikayoyi irin su kalila wa dimna da irin wannan abin da kawo sai ya ce au athama ruwataha ko kuma ya danganta zunubi da laifi ga marwaitanta fi wakati min al-awqat a wani lokaci daga cikin lokata kenan duk mutumin da jinsi ya dakushe game da waɗannan hikayoyi ko ya danganta zunubi ga masu ruwaito waɗannan littattafai a wani lokaci daga cikin lokata to ba yadda za a yi ajiyar da shi ma'ana ba zai fahimta ba ya ce sun ma'iza kanati da amaru bin niyar sannan kusan da cewa idan ayyuka sun kasance ne da niyya ya ce biha da niyya ce fa in iqalu luqudid diniyat duk wasu aƙidodi na addini suke kulluwa da niyya ne an gane ku duk wani abu da ka sani kenan tushe za a koma menene niyya akan abu kaza da mutum yayi ya ce thumma idza kanat al sannan idan ayyuka sun kasance bin niyyat wato suna abuce da niyya biha yace da ita niyya ce in iqadul uqudid diniyat wato aqidodi ko mu ce kullace kullace na addini wato yake kulluwa aqidodi na addini suke kulluwa sai yace fa ayyu harajin ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uqud jami'i ne na akad sai ya ce fa ayyu harjin wani laifi ke akwai alaman an sha'a ga mutumin da ya fari mulahan daddaɗan zance littambihi domin faɗakar da jama'a an gane ko a faɗakar da kai ka zaman tuwaye don kar wani ya zo ya yaudare ka shine suke faɗa idan mutum ya karanci wannan littafi ya fahimce shi to kalla ne wani ya zo ya juya kai ya maka wayo a faɗakar da kai yadda yanayin rayuwa take da yadda magabata suka goga da rayuwa akan abubuwa yadda duk wasu nau'in mayaudara an wuce da su lalit tamwihi ba don rufa-rufa ba a tamwihi shine mutum ya yi faɗa wanda zahirinta kyakkyawa ne amma babininta mummuna ne shine ake kira a hausa rufa-rufa lalit tamwihi ba don rufa-rufa ba ya ce wani haliha ya nufata da ita manhar tahzibi manufa ta tace ɗabi'u da halaye na ɗalibi lal'akazi ba don karyace-karyace ba ya ce wa halhuwa ai shi wanda ya yi irin wannan littafi bai zaman tuba fi zalika game da wallafa wannan littafi illa bi manzilati faci yana ga matsayin maninta da ba mutumin da ya yi kira ya kwadaitar ya zaburar da jama'a li ta'alimin domin karantar da su auhada ila siratin mustaqim ko kuma ya shiryar da jama'a zuwa tafarki wanda yake miƙaƙƙe sai ya ce ala annani radin bi an ahmila hawa wa akhlusa minhu la alayya wa laliya yace ala annani a bisa cewa dini radin yace mai gamsuwa ne bi an ahmila hawa da zan jure ma son zuciyata insha Allah zan yi kokarin jure ma son zuciyata akan wannan littafi wa aka nusa minhu na kubuta game da son zuciya la alayya ba a kai na ba walaliya kuma ba gare ni ba kamar ai da ake faɗa a hausa allah ya hudda a'i daga ruhu ko bata ci riba ba ta mai da kudinta sai ya ce wabillahi ya ce da allah ubangiji na mahalicci na abun bautata a ata'idu nake neman karfafa fi ma'atamidu game da abin da nake dogaro a kansa ko kuma fima a atamidu game da abin da wato nake nufata na wallafa wannan littafi shine yace wa billahi da Allah subhanahu wata'ala a atamidu wato nake neman taimako da karfafa wa ma kuntu muttakizal mudillina abuda sai ce fima atamidu game da abin da nake nufi na wallafa na talifin wannan littafi wa a tasimu da shi nake neman tsaro da kariya mimma ya simu game da duk abin da ya aibanta lafazin ya simu min alwasmi alwasmi bi ma'ana al'aib wa astarshid da shi nake neman shiryaswa ila ma yurshidu zuwa abin da ya shiryasu famal mafza'u malam yace mafaka bata zamanto ba illa ilaihi faci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala take an gane ko fama da mafzau babu wata mafaka illa ilaihi face zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim shine malan anan yace famal mafzau babu wata mafaka illa ilaihi face zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala listi'anatu babu wani neman taimako illa bihi face da shi wa izasta anta fasta'in billahi haka kuma ya faɗa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wala tawfiqu babu wani gamankatar illa minhu face daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa ma tawfiqiya illa billah wala mau'idu babu wata mafaka walan yajidu min dunihi mau'ila wala mau'idu babu wata mafaka illa huwa face wato shi ubangiji subhanahu wa ta'ala alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ba ga wani ba wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi nake komawa da tuba an gane ko wattabi sabila man anaba ilayhi wa anibu ila rabbikum wa bihi nasta'inu da shi nake neman taimako wa huwa ni'mal mu'in madallada mai taimako shine ubangiji subhanahu wa ta'ala nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك